محمد وآله وصحبه وسلم نعم وذكروا عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصير إنا أخلصناهم بكالزة ذكر الدير وإنهم عندنا لمن المضافين لخير الله مدوكاkin sarki bayan ya gama mana bayani akan annabi ayyuba alaihi salam da yadda Allah ya jarrabe shi da kuma yadda Allah ya rubuta masa lada a jarraba da Allah ya masa to wannan bayi ne na Allah ya Allah ya jinjina musu ya yabe su saboda abubuwa na alkhairi da suka yi daga baya kuma Allah ya ci gaba da lissafa wasu annabawan wanda su ma da irin nasu daraja wanda Allah ya musu to Allah madaukakin sarki yana cewa wa zakur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wa labsa Allah ya ce wa zakur zamu ambata muku ibadana wasu daga cikin bayanmu akwai annabi ibrahim kowa dai ya san irin jarabar da Allah ya masa dangane da jefa ya a wuta da yadda Allah ya fidda shi wa yasa haka da annabi isa haka a jarabar da Allah ya masa ko ya kai umarni a yanka ko kuma annabi isma'ila wa yaquba da annabi yaquba jarraba da Allah ya masa na raba shi da ɗansa annabi yusufa ulul aidi wayannan mutane ne ma'abuta ƙarfin ibada shine aidi ƙarfin ibada wal absir ko masu basira albasar fitin masu lura da kula da lamarin addini wa bi kirata wani karatun abdana ko kuma ibrahim bayani ne wa ma ba'da wa da ne alaihi Allah ya ce inna kalasnahum inna kalasnahum bi kalisati zikradir inna kalasnahum Allah ya ce mu ne muka tsarkake su bi kalisatin da tatacciya iya zikri da yare kyakkyawan ambaton da ake masa akirtan a lahira ai zakaraha wal amala laha da yin aiki domin lahira wa bi qira'ati bil irafa wa hiya lil bayan wa innahum wa innahum indana la min al mudafa'in lakayr wa innahum cewa su dinnan indana anan gare mu lamin al mutsabina suna daga cikin bayan mu zababu al muktarina al akyaru zababun zababun jam'i ne na kayara bita shadidi da sa yadda wa yadhkur وذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وذكر وكل ذلك.
من الخير Allah ya ce Isma'ila kaman bawa mu annabi Isma'ila Allah ya baya haƙuri ka duba dai yadda ake son rai amma yadda Allah ya a yanka idan Allah wani ya sa da ya sa shi ma ya sa dinnan annabi ne lanjayen wannan na ya sa za'ida ne wa zalkibli da zalkibli shi da zalkibli ibtalawa malamai suna saɓani fi nabuwati a cikin al'amarin annabtansa fakila wani ƙaunar an ce kibul ɗin wato kafala miya ta nabiya ya lamun cewa annabawa ɗari faru ilai min laƙatil wanda aka biyo za su kai su ya karɓi belinsa haka ya kula da su annaba ɗari ya lamun cewa ya zame wa kafili ga annabi ɗari wa kulluhum ne kullun din nan tarmini a wurin ne ana iraba kulluhum dukkanin min al akyar Allah ya ce suna daga zababun bayi jam'i na kuyira bisa sikile da nauyayawa هذا ذكر wannan dai bayanin da muka gaya muku zikirin lahum an bato ne gare su bisa nayil jamili da kyakkyawan yabo huna a wannan guri wa inna lil وإن muttaqin للمتقين لحسن wa مآب inna lil muttaqin kaga wa inda suka ji tsoron Allah ashamilina suka taro halaye irin waɗannan na bayan Allah lahuzuna ma'aban suna da kyakkyawar majuya almarju kyakkyawar majuya fil akhirati lahira Allah zai karbi bakoncin su da kyakkyawan karba
جنات عدن مفتحة لهم الأبواب Allah ya ce janata adani inda muka musu tanadi sunan aljannan kenan janata adani badali ne kwadafi ne na bayani lihuzun ma'aban ga kyakkyawan majuya mu tun Allah ya ce ga ta nan a buɗe lahumun abuwabu ƙohofinta kulluwa dukkaninta ƙohofinta a buɗe duk wanda ya bi Allah ta kowace ƙofa sai a hirar da hi متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب mutaki na fiya duk ɗan aljanna ba zama zai yi zaran ba idan ka zauna irin wannan zaman da na yi haka akwai ragowar jin daɗi idan ka kwanta gaba ɗaya lirat plate shi ma baka ji daɗi ba to yi ɗan aljanna mutaki an ne ake yin gidi ake ka nemi kamar hulo ɗaya ko biyu ka ɗora daidai hammatanka kai ba zama ba kai ba kwanciya ba to ya fi daɗi to don a tsarin aljanna irin wannan kwanciyar yake ya sa mutane masu kuɗi suke sa irin wannan kujerun manya-manya kai ba kwanta duka ba in ka kwanta duka yi ba za ka ji daɗi ba idan kuma ka zauna daren nauyi ne a jikinka ba za ka ji daɗi ba to yi ne mutaki an suna kihin gide mutum ya yi zaman da ba zama ne ba ba kwanciya ne ba to irin wannan zama na masu kuɗi ne wanda koga suna yi to haka Allah ya ce ‘yan aljanna ake musu alal arai a kan kuyan ciyoyinsu ya da una biya duk abin da suka ce a kawo musu dufakiyatin na kayan marmari kasiratu mai yawa yawa ba abin da za su nema Allah bai sa an kawo musu ba wa sharabin da abin sha duk abin da aka nema aljanna ba su yake ba daga kayan ya sai ga abin Allah ya zo ma da hin wa indahum qasiratu darfi atrab bayan ga abinci a gidan aljanna ga abin sha ga gurin kwanciya abin da ya rage guda ɗaya ma Allah da ya kawo shi wa inda a nan gari yan aljanna kasira da ɗaya ba kuma masu ƙayataccen gani hawisatul ayuni an tsare idaniyarsu ala azwajin sai mazajensu kadai akwai matar aljanna ba irin na duniya ba ta kallo nan ta kallo a su ba sa kallon kowa sai mijinsu a taraban kuma ga tsare kun juna a sunana hunnan shekarun su waye duk shekaran su iri ɗaya ne wahiya banatu salasa wa salasin da sanat kowace matar aljanna guda ɗaya tana yan shekara talatin da uku ba yan shekara talatin da biyar ba yan shekara arba'in kudin yan talatin da uku haka suke kowace shekarun daidai da daidai dama a lokacin ita ba ƙasa ƙasa yarinya can ba ita ba babba can ba wannan Allah ya hore ma ya ka huta ka ba aka ce kana da mata shekara talatin da uku kamar dubu saba'in ana ramma kai da kai ya so ka ƙara ɗaya zama biyu aka ce dubu saba'in dai aiki ja kai sai an je can a ba a dage Allah ya samu aljanna Allah ba mu dacewa ka je ga mata zankal zankal malam kai ka ce irin kazan nan na gidan gona a to girman wannan ai kaga yayye karin kaɗan ce amma ai na kwazan ta muku duk karkaran nan ba dibinin da ya kai matan hurul aini da ya tsawo ai duk karkaran nan ba wani abin da kuke kafa muku na wuta ba menene sunansa hol a wani ai bai kai korinta ba ai ba irin wani ai yanda ka san ai kurin kamar wani kore ya a kogi haka kafan yake san bayan ne ya tafi gaba sama a kai ya ka ɗauka irin waɗannan ne ƙananan mata da kaji yan shekara talatin da uku wannan hulɗin na ganin garin nan wannan dai da haka ba Allah ba zai kai ƙorinta ba ba zai kai ba ba zai kai cinyanta ai ai ai zarɓeɓiya ce ai yi zarɓeɓiya ce matar ɗaya ina ga mata irin na duniya ka tara ɗari ma ya yi ta girma ko ɗari biyu ma yi mana yi abinda idan ta ma kana ji ana kaman kwanjin mana a'a yau da idan za ka duba jikin ai ka Allah wulla bairin makanono kwai na jimina fa ya kai hulan mutum to kuma aka ce idan ma ya kai idan na kwanjin mana a gaya ma karamin mace ce ai yadda ka san kazan gidan gona ka suke girma ne kurin Allah ya musu na mazaje su ji daɗi da su sanɓal sanɓal sai ga yarinya sharbe biya ga ta nan to ka dage kai ga aljanna ka daina yawan aure aure kana wahala kai nan kai nan kai ka dai da ranka haba ba ba ka je aljanna ka huta ba alramma yaya a gawar nan ke kallon ai na duba nan gawar sai ga haske hakora to kowa ya samu nutsuwa karatu ba sai da dan hutu ba ana dan nishadi in ka tuna ai wani hakan ne zai sa ya dage ya dage zai ta da irin wannan daraja da Allah ya ajiye gayi nan Allah ya ce wa inda ba ka sanin ko mijin wani sai kai tsare kun juna haza haza ma tu aduna li yawmil hisab haza Allah ya ce wannan ma tu aduna bil gaibi abu ne wanda Allah ya muku alƙawari ba tare da kun gani ba bil kitabi iltifatan ne li yawmil hisab ga ranan sakayya aini ajali Allah ya ce da mu inna haza inna haza la rizquna ma lahu min nafa inna haza Allah ya ce abin da ya sa maka duba mata mai yawa muka baku saboda dan adam yana son mace al'ada ne na dan adam Allah ya ce to wannan arziki ne muka mu malahu min nafadan ba zai yanke ba arzikin in ka da babu ba rayuwa irin na duniya ba da yanzu kace kana son mangoro sai ka ya wahala a aljanna yanzu ma suke fure wani yana fure wani kore wani yana na kowane lokaci zaka samu abin ba sai ta rani ko damuna ba mata kuma duk lokacin da ka nema ga su ba irin na duniya bane wanda yau da lafiya gobe ba lafiya yau ce wata tuwa ta da lafiya kai ba wannan bane Allah ya faɗa wa azwajin mudahara وأزواج مدهرة ورضوان من Allah ya ce الله ga sunan mata ne masu tsarki ba haihuwa ba haila ba jinin istihara babu zuwan hadi duk irin wannan babu shi Allah ya yarda muku to Allah ya ce wannan kyauta ne daga gare mu idan kun bi mu haza هذا مم.
وإن للطاغين لشر to ما wannan dai na mumini ne haza la mazakurin lil mumini wa inna li dagina kaga wanda ya dagawa ya kibin Allah to da sharri ma'abun shine yake da sharrin makoma shi kuma ga abin da Allah ya masa tanadi kafiri جهنم يصلونها مم.
فبئس Allah ya المهاد ce jahannama wata jahannama ya salauna ha nan za mu shigar da shi fa bisa tar almihadu alfirai a ce mashin fadin mutum a lahira shi ne jahannama mm.
هذا فليذوقوه هميم وغساق hadha al'azab al-mafhum wannan azi- azaba rafaffe wa ma ba da da abin da ya biyo bayan sa fale zuquhu dan shi kafir ya dandana eh ya dandana Allah ya gaya masa hamimu ai ma wahar ruwa ne mai zafi muharraka mai konawa wa gasa ga ko mai makarewa bi takribi wata shiri ma yasilu abin da yake kwaranya min sadidi daga silkani ahalan nara na ƴan wuta wani ruwan shi kenan ruwa ne da ruwan gyambo gyambo da mugunya mugunya shi za a ba dan wuta in ya rike a wuyansa kuma kamar sa da wurago ba zai haɗi ba ba zai ba zai amayar ba sai ya rike masa a a a sai a yi shekaru da dama haka Allah ya ce da su bayan wannan ma ko ta azaban وآخر من شكله أزواج wa akarin akwai wasu ifradi wal jam min shakali wani azaba ne misal da malakur mina shi ma wani azaba ne ya kama da ruwan zafin wal gazaba da abu mai makara azwajan sunfi sunfi suna nan na azaba ai azabun fi anwa'il mukt nau'i nau'i na azaba Allah yayi tanadi yuqalu lahum za a gaya musu inda dukulihim an-nar yayin da suka yi ga wuta bi atbahi mabiya sai su ce da su هذا فل... هذا فوز مقتل معكم لا مرحبا بهم kaza a ce kaga faujin wannan jama'a mukuta himan ai dakilan abun kutsawa ne a higa da su wuta ma'akom tare da ko annaru bi dadin da tsanani fa yaqulun al matabuna wanda suka bi su sai a ce to ga manyan ku sun higo wuta sai su ce la لا marhaba مرحبا بهم ai ba maraba da su lafiya da ba lale ba maraba tunda su suka batar da mu su ma suka higa ba za mu ce musu sai da a tsine musu Mm.
إنهم inda سالوا النير su ma salin niyar ababen shigarwa ne zuwa ga wuta قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا qalu ayran za a ce da su rabban ayawa za a ce da su al-itiba mabiya bal antum wa'annan la marhaban bikum babu maraba da ku antum qaddamtumu wal kubra lana ku ne ko gabatar mana da aikin kafirci fa bi satir al qararu lana wa lakum nara a ce matabbaci shine a gare mu da ku duka baki ɗaya wuta Mm.
قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ريبا في النير qalu ayran yan wuta za su faɗi wannan rabbana ya mahalicin mu man qadama lana haza wanda ya gabatar da mu aka shigar da mu wannan wuta ta jahannama fazidu azaban Allah ƙara masa azaba riban ribanyawa ai misali azabahu ala kurin misalin azaban sai dai bisa ga kafircin sa finnere a cikin wuta mhm.
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعودهم من To wannan kuma الأشرير za su faɗa ne idan sun yi ga wuta irin talakawan nan da masu ƙaramin gaskiya da miskinai sun ɗauka a wutan za su gamsu in sun kalle su babu zuwa wuta ƙalu zai su ce malana me ke gare mu ne la nara rijalan da ba ma ganin mazaje kunna na uduhun wanda muke lissafa su fi duniya a duniya min al ashirari su ma sun mun ɗauka ƴan wuta ne matsiyata yau a wuta me yasa ba mu gan su ba ita kazna حتى أخذناهم سكريا زاغت عنهم الأبصار yadda ka zana da mun rike su a duniya muna musu izgilanci Allahu akbar ai su ma wutan za su kunna nazkuru bi fi duniya a duniya ai a maqahu a mafudu da yaya muka rasa su am zagat malan aro ko kuma idanunmu ne ya karkace falam narahu ba ma ganin su humul fuqara su ne talakawa almusulmin na musulmi kaman amaru kaman bilalu kaman sahibu kaman salmanu yaya ba ma ganin su inna zalika la haqun takasum ahlin to nar inna zalika kun ga wannan lahaqun gaskiya ne wajibi ne wuquhu aw kunza huwa takasumu ahlan nar haqiqa yan wuta za su yi rigima a wuta kama ta kaddama kamar yadda muka gabatar قل إنما أنا منذر مم.
وما من إله إلا الله الواحد القهار wani ga ya musu ya muhammadu liku fara makatin ga kafiran maka inna ma ana munzirin ni fa mai gargadar da ku ne muka wafin ina gargadar da ku ina tsoratar da ku bin nari daga ita wannan wutar wa ma min ilahin babu wani ubangiji abin bautawa da gaskiya illallahu sai dai Allah alwahidu madayancin sarki alqaharu sarki mai rinjaye ga bayi likalqihi ga halittarsa baki daya mm.
رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار rabu samawati shine ubangijin saman nan bakwai ya halitte su ba tare da wani misali da ya gabata ba wal ardi shine ubangijin kasan nan bakwai wa ma bainahuma da abin da ke tsakani na taurari da rana da wata da falakai da burjai da al'arhi da kursiyu da alƙalamin alƙadari da baitul izzati da baitul ma'amuri da lauhil mahahuzi da aljanna da al'arhi duk wannan suna tsakani al'aziz mabuwayi algaliba ala amrihi mai rinjaye ga duk abin da ya nufi algafaru sarki ne mai gafara li auliyahi ga masoyansa قل هو نبأ عظيم wanda ya musu lahum da su huwa shi kaga alqur'ani nabawun azimin labari ne mai girma yake labarta muku daga labaran lahira أنتم عنه موردون ga yana ba ku labarin lahira antum anu yanzu ku a he ga labarin lahira mu'udiruna kuke bijirewa shine alqur'ani allazi anba'atukum bihi wanda ke ba ku labari waji'tukum bihi qur'ani ya zo muku da bima la ya'lamu abinda ba san shi ba illa bi wayin sai ta bangaren wahayi wa huwa qauluhu ta'ala ما كان لي من علم بالملأ إلا إذ يقتسمون ma kana li yace bai kasance tare da ni ilimi ina da sani ba bil malail a ala ga jama'a madaukaki sune malaiku idh yaqtasimuna yayin da suke husuma suke rigima fi shana adam a sha zaman a shanin annabi adam hina qala Allah ta'ala yayin da Allah ya ce musu ni zan halarci a bayan ƙasa haliba wanda zai yi umarni zai yi hani na'am إن يوحي إلي إلا أنما أنا نذير in مبين ma yuhe ilayya ba ko me ake mun ba sai dai abin da aka mun wahayi illa inna ma ana nazirin ni dai ina yin gargadi ne mubini ina bayyana al'inzar gargadi na إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا in من دين kana rabuka yayin da ubangijinka ya faɗa lil malaikati ga malaiku inni kalikun basharan haƙiƙa ni zan halacci mutum min dinin daga yin wa adamu shine annabi adamu فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين fa'ila sawaitahu yayin da Allah ya daidaita yi a tamamtuhu Allah ya cikasa halittarsa wani faƙatu Allah ya ce muka busa a jaraitu muka gudanar fihi daga cikinsa min ruhi wato rai abin da ya sa aka raba aka ce ruhi domin a raba shi ne daraja ga Allah kamar ka ce abdullahi masajidallahi fasara hayyan annabi adam ya zama rayayye wa ya dawata ruhi ilayhi ta sharifa rabare da aka yi zuwa ga Allah darajar adam ne wa ruhu jismin jiki ne ladihu mai tawi ya haya bihin insan mutum yana rayuwa bi hudi bi idan an zartar da shi a jikinsa fa ga ulahu sai mala'iku gaba ɗaya suka faɗi sajidina suna mai gaisuwa ga annabi adam sujuda tahiyyat sujada ta gaisuwa bil ina idan sun kuyo da na ka yi sujudan mutum ne ko ga ya mala'iku ka zo mai yarin yace suka faɗi aka gaida annabi adamu dama bil ina sai da haka ya kaku sunkuya to kuma mala'il a'la ne wanda ba sa shirka ne suka sunkuya suka gaida mutum to kai kuma da baka fahimtar karatu in wani ya sunkuya sai ka ce shirka ne shirka ne sai ka je ka kare a haka ai da za ka zo irin wannan gurin ya kyautu kai nazari ko yawwa ko ma ba goyi a kai ƙasa ba an ce an sun kuya an gai da shi to ba goyi mutane suke kaiwa ba girmamawa ne duk wanda ya fi ka ɗan kaɗan sun kuya ka gai da shi da da laifi da mala'iku ba su yi ba ba ka tara Allah da wani amma Allah ya ce ku sun kuya ku gai da shi suka sun kuya ba tsaye ba suka sun kuya suka sun kuya suka gai da shi Allah kuma ya ba su lada a dalilin sun kuya. ba Allah ba wani aka gayar amma da umarnin Allah to haka iyaye ma dan kafin ku ya ka gaya da su da Allah zai baka ku ne na biya wa'anda ba sa fahimtar karatu ko sun fahimta Allah ne yinke zuciyar shi ya sani to amma azun ku ya gaya da wani ai girmamawa ne Allah ya yarda amma da niyyar ka gaida yi da sujada ne to wannan kuma ka bata aikin ka yi mana amma girmamawa babu laifi Allah ne ya ce mu girmama na gaba da mu malayaku annabi adam yana gaba da su yasa suka sunkuya suka girmama saboda neman lada kuma wannan sunkuyan da suka yi aikin Allah suka yi tunda umarnin Allah ne ce ka yi kaza kuma ka yi to Allah zai baka lada kun ji dalili dan wani ya sunkuya gai da wani ba shirka bane babu laifi da da laifi malayaku ba za su yi ba kuma annabawa ma sun yi da da laifi annabin Allah ai ba zai yi ba ko tunda lokacin da annabi ai Yusufa mutane suka yi go birnin misira iyayensa ka gani warafa abuwaihi alal arshi warafa abuwaihi alal arshi wa karu lahu sujada wa qala ya abati hadha tawil ruwaya min qabl qad jahalaha rabbi haka wa qad ahsana biha idh akhrajani min as-sijni وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ورفع أبوه على العرش da annaba ayyuwa yaquba da wato mahaifiyarsa rahila da dadewa ta rasu to amma an auro kanwar rahilan ita ce madadin uwar su biyu suka faɗi da ƙannansa sha ɗaya suka faɗi suka yi masa sajada yanzu annaban allah iyaye abin da allah baya so uba ne da ɗan ya kai matsayin da ya kai ya durkusa ya ba ɗansa girma Allah ya yarda da haka wa karulahu ka duba sujjada to sujjada na sunkuyawa suka sunkuya a gaban annabi yusuf suka gaida shi dama kuma yayi mafarki yace inni ra'aytu ahada ayra kawkaban inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin yace na ga tauraro 11 na ga rana na ga wata duk sun fada suna gaida ni waye ne ba mai darajan ba taurarin ne ba masu darajan ba ko ranan ne ko watan ne malamai sun ce taurarin nan sha ɗaya duk annabawa ne duk annabawa ne taurarin menene dalili da tauraro ya zama annaba aka ce su sha ɗayan nan ba wanda baya shirye da mutuntun da qur'ani ya ce wa alama wa alama wa bin najmi hum yahtadun wa alama Allah ya ce wa bin najmi kun ga tauraro hum ku dinna da tauraro za ku shirya tauraro suna hiriye da mutane to ƴan uwan nan nasa ya je tunda Allah ya ce musu taurari malamai sun ce annabawa ne wa shamsu mahaifiyarsa wal kamaru mahaifinsa yace duk sun faɗi suna masa rana ta gaida shi wata ya gaida shi taurari sun gaida shi sai lokacin da mahaifinsa da mahaifiyarsa da ƴan uwansa sha ɗaya nan duk suka faɗa gaban sa yace to wannan ne fa mafarkin babana kaga wannan ba cewa ya karku ba wannan ne mafarkin babu laifi ko manzon Allah ma Allah ya gaya masa yace waka bil janaka liman tabaka waka bil janaka liman tabaka min al mu'minin kaji Allah ya ce ya rasulullahi ka danga tawari ga wanda suke ma biyayya daga mu'minai saboda haka babu laifi duk wanda yana na gaba da kai ka girma yi ma yi ka zunku ya ga dai ba laifi bane amma ka ce wai in ka zunku ya shirka ne duk Allah ya gaya maka haka ai duk magana za a gaya ma ya kyautu ya zama ka nema hadisi akan maganar ko ka nemi aya na alqur'ani akan wannan haka yake ko ba qur'ani ba hadisi ka ce kurin an gaida mutum a tsayuwa shirka ne sai mu tambaye ka mu ce me dalili sai ka ce ai ba wanda ake sun kuya wa sai Allah to sai mu ce a nan ma tafi sauki to ai ba wanda ake tsayawa a gaida shi sai Allah ko ka manta yi mana an ka ce sun kuyo shirka ne an ka ce Allahu akbar wa ake hakan to ka yi shirkan nan ma a to in ka tsaya sak din ma tsayuwan Allah ake wa Allah ake tsaya sak a gaida to hakan ma shirka ne ya za ka yi tsayuwan da kake takaman tsayuwan tsayuwan to shirkan ne Allah ya canza a tsaye da yi aka ce Allahu akbar ya ce a kame to hakan da kai ka kame ba wanda ake wa sai Allah to kan zuciya baya zama addini eh ka bari abin da bayan Allah suka faɗa Allah ne ya faɗa annabi ne ya faɗa amma dan kana kin mutum ko an ya ku ta rabu da hi ba daidai bane ka duba wani abu da zuciyarka yake so kurin ka kafirta hi da hi kana tunanin ba hisabi ranar lahira amma sai ka duba Allah ya ce kar a yi manzon Allah ne ya ce kar a yi sai ka kawo da hujja mala'iku sun faɗi sun gaida annabi Adam ba a tsaye suka gaida hi ba sun faɗi annabi Yaquba da annabawa sha ɗaya ko annaba ko waliyai dai sun faɗi sun gaida annabi Yusufa da ba kyau da ba ai ba manzon Allah sahabbai a gaban manzon Allah kai ba ka karantawa ne ai ka je ka samu labari Allah sarki na zaune jama'a sai ga gari ba ka je ka gani inda irin wannan rayin kunyan da kake faɗa zamanin annabin haka ake yi manzon Allah idan ya zo ya zauna fa duk sahabi kowa kansa kamar ya taba ƙasa an sun koyar da kai ƙasa ka annama ala ru'usihim tsairan to kuma shirka suka yi sun fi ga sanin waye manzon Allah ba annabi ya zauna ba haka ake ba wallahi duk sahabi ba wanda ya sai hana ido da annabi sai kai haka risnawa ake haka za ka yi kanka ƙasa in ya ce assalamu alaikum da ɗar abubakar da umar za su daga amma alaikum sannan suka yi murmushi ya gan su suka gani sai ya ƙasa kawai ɗan zamani baka ci zamani ba zamanin ya barka a haba baka san yadda ake yi ba ai yo kai da baka san yadda ake zama da manzon Allah ba ka je kurin ka kirkiri wani ƙaryarka kana cewa ya hirka ne ka je ka zai da sabai suke haƙ manzon Allah ya tofa yawo a bakin mutum ta ba ake wuf an tafi yawon manzon Allah kakin wannan ana ana kokuwa kai yanzu da yanzu sai ka ce shirka ne shirka ne to ba ka karatu ne na za ga wannan kana takaman cewa shirka ne kaho ake manzan Allah wuf ake ɗaukar jinin kurum a shanye ko wannan ɗin na ga bai ji labarinsa ba ko labarin bai kai masa ba yau kai da kake cikin cikin menene abin nan da ake ɗaure kaji yau kuwa akwai ki yau ai kan bai waye da sanin hadisai ba ai waye wata mota ya ga dan yawo a hadisan a kurki yake ruwan alwalan manzon Allah aka fara kokuwa wallahi ka anna yaqata tilani ka ce za a kai mutum Allah gurin saboda neman tabarraki sannan kuma fa gayi manzon Allah wanza mun zai alke ka je ka ga yadda ake dafifi saboda girmama manzon Allah idan an zo an zauna manzon Allah ya zauna sahabbai sun zauna ba mai daga kai ya kalla manzon Allah shi abubakar da umaru shagon umma aimanu ma suke cewa yaya annabi yake suna zama kwarjini ba sa iya ganin sa ba sa iya ganin sa saboda kwarjini ba sa iya ganin manzon Allah kowa ya san ku ya kanka kamar ya taba kasba ba ka ji ana kai na kasa ai biyayyan kenan i kai na kar haka ake faɗa ko ba fade ne to manzon Allah ya zauna haka ake kar ka daga idansa ka kalle shi ba da kallon girmamawa ba Allah ya rage ma aikin ka na lada to ka gani kuma sannan Qur'ani ya faɗa ya ce iyaye ma hakan za a musu a girmama su a sunkuya ba ba barka da asuba ba irin na abokin ka ba fa ka sunkuya can ƙasa saboda shi ya haife ka ta sanadiyarsa ka zo duniya malamin ka shi ya rene ka ka girmama shi ta sanadiyarsa aka yaye maka jahilci mai gidanka ya ɗaura ka sana'a ka ji daɗinsa ta sanadiyarsa aka yaye maka talauci alhaji barka da su ba ka ɗaurin suna ba laifi ya ma wata ni'ima da ka ƙare da ita ta sanadiyarsa yana da daɗi shi ma zai ji daɗi amma duniya a ce kowa kowa ne kowa ba girmama kowa ai ba tsari abin ba zai yi tsari ba ai kowa baya ganin darajar kowa to ai ne zaman barikin yi mana nan gaba kuma duniya zai zama zaman bariki shi kenan haka rayuwa take to ba niyya ba in dai ba niyya kai ka ce na gaida wane da niyan shirka ba da niyan girmamawa Allah ya yadda duk wanda ya ce muku wani baya sun ku ya gaida wani shirka ne zuciyarsa ce ta ce masa hirka ba Allah ba Allah ba da haka ake hirka ba Allah ya faɗa annabo mala'iku su gaida annabi Adamu annabi Yakuba ya zo ya gaida annabi Yusufa da Allah ya faɗa saboda haka mace ta durƙusa a gaban mijinta ba tsaye ba zai keke da haka yake wata durƙusa ta nemi aljanna a nan ƙarƙashin yake ɗaya nemi aljanna ƙarƙashin iyayensa ka gani to kuma mutumin da kana son kaya gunsa ba sai da lallahi da girmamawa ba ai ko akwai abin da ya gaba girmamawa sai ya fasa baka haka ne ko kana gane da mu wanda bai yi sharan masallaci ba ai na kasuwa wannan abin da duk kake faɗa lokaci kaɗan Allah zai kunyatar da kai in dai ka ƙi wannan hanyar da muke faɗa gaba kaɗan mai cewa ya hakan za ka ji ya ce yana neman wata takarda wadda za a ɗauke shi aiki ai ka je gunsu ka girmama su masu baka takardan ko ka je ka ce cewa za ka yi aban takarda na aiki a to kana zuwa za ka ce ranka ya daɗe yana ohus me ya kawo ka su saboda son girmamawa ba ku gani ku je ofis ɗin ku gani ku shiga ofis kai baka taɓa shiga babban ofis ba ne shiga ni ne gaya ma in ka yi ga saboda tsabin nan suna son girmama mun bari ka ga yadda suke kaga yadda nake zaune haka to kujeran Allah na gaya ma duk ofis din da ka je kujera ba gaba da gaba za ku zauna da mai ofis kujera biya ke sawa in ku biyan kun yi go sai dai ka kalli kudu ba ka kallon fuskan sai yana kare maka kallo ɗayan kuma ta kujeran ya zauna sai dai kalli arewa haka kuke zama shi dai mai ofis din ba za ka yi ido hudu da shi ba kujeran ɗaya an sa ta arewa ɗaya an sa ta kudu shi kenan kana zama a kujeran dole ka arewa za a kalla ɗaya kuma dole sa kudu zai kalla in anan aka girka zai da kalla gabar da yamma shi yana kallon ku ku ba ku kallon sa to a yi abin mana gaba da gaban inda ka ce masa shirka ne mana ka kalle gaba da gaba ko gobe ku je ku gani inda ofis din ya kai irin na su kwamishina irin su wane ne in ka ji haka ne za a gani kujeran haka wasu ma sun tayi tsiya suke kujera ɗaya suke sawa ɗaya tal ka zo neman alfarma ran kai ɗaya sai a ce zube a ƙasa don iyayenka eh a to haɗe za ka tsaya faɗuwa za ka yaƙar shi yana kan kujera yana kallon ka inda ka ce masa shirka yake yi a nan ma ta wuce yaba yi za ka yi ka tayi ka fita wato don ka ga yana da kuɗi yana da mulki amma iyayen naka da ba su da fifi ka ce shirka ne a jama'a ba ku taɓa ga ofis ɗin da yake da kujera ɗaya ba don Allah a to kujera ɗaya ne inda an shiga a ce masa shirka yake yi ya ƙaro kujerun ya cika kowa ya zauna baya so girma yake so ka gan da za a zaga ai wannan ne abin taba ba mai taba shi ya yi daidai amma wanda ka fito a duniya ya haife ka za ka sun ka ce masa hirka ne ka fara da kan wa'ancan sai ka yi wa ƙasa to dama abin duk rayin kunya ne da jin daɗi ido wa ka raina wanda nake gani kullum shi kenan tunda kun gane ku rabu da su sai ku yi wa Allah godiya ba dan Allah yake ba wanda yake dan Allah shi ma alƙali ne ga kanka ai wani abin haka maka ba za ka sama lokacin da kai girmama mutum ba ko yanzu zama nan naka dan Allah ana banka bayi na naira dubu ɗari na kirawo ka ko ba malami bane ni me matsalan ka ne na ga baka zuwa karatu wallahi malam masu bayi nan ne sun matsa min a gidana nawa ne ne ne dubu ɗari ne to kirawo su zo guri na sai na kira suka zo akar maka lafiya dama a fushi za ga nawa kuke bin sa ne dubu ɗari to bayan na mayar kaina yanzu ga dubu hamsin sashi ku zo karɓi dubu hamsin sashi ya zo zo karɓi dubu hamsin na ce bayan nan kana da matsala ka ce a kurin dai abin da yadda za a ci a yi to ga dubu ɗari na san kana sana ka ɗan jarraba yanzu da Allah ka gani za a gaida ni a tsaye to kaga wanda dai gaida ni a tsaye dai sai dai shege dai dan halan ne aka masa haka ya dan ko hanya nake bi ka dan kauce ko wani abun ma haka maka ko ba a ce ka girmama ba girmamawan kai ma kanka ma ya dace kai wanda ya raba ka da irin wannan bala'in yanzu baka girmama shi ba wanda ya yi ma jahilci wanda ta sanadiyar sa zaka yi ga aljanna abin da Allah ne ya ce kar a yi annabi ne ya ce kar a yi to alhamdulillah amma zuciyarka ta riya ka ce addini kai wa kanka adalci za a game da Allah mu je fa sajadal malaikatu kulluhum ajma'un kaji ba hadda tauhidi idan ka san ilimin nahawu أجمعين تقري جاء زيد نفسه جاء محمد نفسه جاء القوم كلهم جاء القوم أكتؤون جاء زيد أجمعون shine tauhidi eh malaman nawa suna kawo sa gurare guda hudu wannatu wa tauhidi wal badalu su kenan wannatu wal adawu wa tauhidi wal badalu wannatu nawu ja zaidu nafsa ja wal wal badalu nawu ja zaidu akuka ja zaidu akuka walau nawu ja zaidu wa amru ja zaidu wa amru والبدل جاء زيد أخوك وناد جاء محمد جاء محمد نفسه وتوكيد جاء محمد نفسه جاء محمد نفسه شنو توكيد نفسه دون wannan tauhidi to na a ce kuma ja'a zaidu farilun ja'a zaidun farilun ja'a zaidun farilun to kaji na a ce Allah sai da yace wasajjada da mala'ikatu kulluhum din tauhidi ne ajma'unan tauhidi ne ba wani mala'ika da ya rasu ya rabu gaba ɗaya sun gaida shi shine magana ba wani wanda aka ce wannan kar ya bayar to yi ne alawu ajma'una kulluhum gaba ɗaya karfafa abin ne gaba ɗaya fasajjada da mala'ikatu kulluhum ajma'una ka gani ka duba malaman nahawu ta aqida ni kai kake yi kanka eh tauhidi biyu ne a maganan kulluhum tauhidi ajma'una tauhidi da ce Allah ce bane fa sajadal malaikatu malaiku sun gaida yake nan Allah yace kulluhum to ko an ne yayi da duk malaika bayan Allah yace kulluhum wannan kulluhum din tauhidi ne sai Allah yace ajma'una gaba daya ba wanda ya tsaya to tauhidi biyu ne a cikin magana fa sajadal malaikatu kulluhum ajma'una to waye ki gaida shi illa iblis astakbar wa kana min al-kafirin illa iblis huwa abul jin sai dai iblis ne uban aljan kana bayna al-malaikati istakbar ya nuna girman kai Allah ya ce na ce ka gaida adam ba za ka gaida shi ba ya ce eh Allah ya ce to kana min al-kafirin kana daga cikin kafirai fi ilimin Allah ta'ala daga ilimin Allah kaga wanda ya ki umarnin Allah ga abin da ya kasance masa na'am qala ya iblis ma manaka an tazda lima khalaqtu bi yadayhi qala Allah yace ya iblis ma manaka me hana ka ne an tazda da ba za ka yi sujada ba lima khalaqtu bi yadi da abin da na halitta da iko na tawallaitu kalka wannan jibinci halittansa wa hadha tashrihun li adam abin da yasa Allah ya ce biyadi dan darajanta annabi Adamu fa inna kullu makhluqin tawalla Allah kalaka in ba haka ba ai kowa Allah ne yayi shi ko to amma shi abin da yasa Allah ya ce biyadi saboda daga darajarsa ne in ba haka ba duk wani halitta Allah ne yayi na'am an takabarta an kunta min al-ali an takabarta yanzu shin zaka nuna girman rai fada ne al'ana a yanzu ana sujudi ga yin sujada ga annabi Adamu izbamu ne na da aukunta min al'adina ko kana daga cikin masu dagawa almutakabbirina fa takabbar an sujud likawnika min saboda kana cikin zina qala ana khairun minhu kalaqtani min narin wa kalaqtahu min din qala sai yabu kan sai ya ce ana kai wai shine mafi alkhairi da annabi adam aka ce me dalili ya ce kalaqtani min narin kayi ni da wuta وقالته من إنه كايه دي ينبو قال فخرج منها فإنك رجيم قال الله يكيت تندك فداك بي كما تمي جرما كي يزونا جدا الجنة با فخرج منها الله كبدا من الجنة لك الجنة وإلى من السماوات فإنك رجيم دوما كدنا أبن جيفة واني مدروب أبن جيفة قوان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين Allah ya ce tun da kake magana na wa inna alayka la'anati kowa zai dinga tsine maka za a dinga nisan ta ka gaba da rahama na daga yau din nan ila yawmi dini har ranan tahin kiyama in dai malami zai yi karatu zai ce a'udhu billahi minash shaitani rajim sai ya la'anci shaitan na'am qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun to yasa al'amarin Allah bin tsoro ne a tsoraci Allah yanzu kaga abin mamaki a nan ga mai hankali Allah ya ce da shi ɗan kai kaza ya ce ba zai yi ba me dalili ya ce ga hujjojinsa ya kawo Allah ya ce to in dai wannan ne hujjojinka ka fita daga gidan aljanna bai kamata mai girman kai ya zauna a wannan gida ba sai ya fita Allah ya ce kuma daga yau zan sa a dinga tsine maka amma daga ni da na halice ka yace na tsine maka kuma duk bayina za su ci gaba da tsine maka daga yau har ta yi biya yanzu an gama tsine masa an tsince masa albarka amma duk da haka lamarin Allah ban tsoro ne sai ya roƙi Allah kuma ya ce yana neman alfarma bayan an tsine masa Allah ya karɓi alfarma to ya sa duk kowane lokaci mutum ya dage da addu'a eh kuma mutum yana addu'a ka daina cewa Allah ba zai karba ga tsinan ne la'anan ne ana karban addu'a ko lokacin istijaba in lokacin ne dace da nan ka sai Allah ya amsa wani lokacin ba zai amsa wani lokacin zai amsa to mai yawan addu'a ka ji tsoron sa kaga da ba za a amsa ba da yace amsa addu'arsa ai za a ce da sai a ce hi tsinan ne ne amma an gama tsine masa kaf daga ne ce kala rabbi anzurni Kala rabbi fa anzurni ila yawmi sai ce yub'asun.
rabbi ya ubangiji fa anzurni Allah ka tona ramun mana ila yawma yubasunan nasu zuwa ga ranar da zaka tahi mutane Kala fa innaka minal munzarin.
Allah ya ce wannan alfarma da ka nema mun maka ka ji fa daga roƙa Allah ya amsa bayan tsine masa to ya za kowane lokaci ku za ku roƙi Allah ba kuma lokacin da Allah zai amsa ba Allah ya ce masa fa anzurni ya ce ila ya ce Allah ya ce mun saurara maka fa innaka Kala fa innaka minal munzarin.
Allah ya ce kana daga cikin waɗanda za mu saurara wa ila yawmil waqtil ma'lum.
ba komai tun da ka nemi alfarma daga yau har zuwa ranar busan farko za mu saurara maka zuwa wani lokaci mm.
Kala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in.
kana shi kuma ya ce fa bi izzati ga ce na rantse da buwayar ka ni kuma in dai zan je wannan lokacin la agwennahum ajma'ina gaba ɗaya bayan ka zan halakar da su ba zan bar ɗaya ba ya higa aljanna ni ma zan duk sai na batar da su baki ɗaya shine ajma'ina tauhidi ya kawo mm.
إلا عبادك منهم yace المخلصين sai dai bayinka minhum al-mukhlasin wanda ka tsarkake su ya zama ba ni da iko akan su sune mu'minai wannan ba yanda na iya da su mm.
قال فالحق والحق أقول kala Allah yace bala ko ka ga gaskiya wala kwaqulu ka da gaskiya wannan haka yake bayina mu'minai ba ka da iko akan su mm.
لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين Allah madaukakin sarki yace to ni kuma na rantsa in ji Allah la'amna anna jahannama zan cika wutan jahannama amma mummunan albihir sai Allah ya ce minka da kai shikenan ka ga uku da aka ce na rantse zan cika jahannama sai Allah ya- ya fara nuna shaidan ya ce minka da kai sannan daga baya wa manita baka da wanda suka bi ka ajma'ina Allah ya kawo tauhidi ya karfafa ya ajiye a gurin mm.
قل ما أسألكم عليه من أجر Allah ya ce ya Rasulullah wannan magana an koma ga manzon Allah manzon Allah ya ce kulga ya musu ma sala kuma alai ban tambaye ku ba bisa ga isa da aikin Allah min ajaran na ku bani lada mhm.
وما أنا من المتكلفين wa ma ana ni bana daga cikin min almutakallifina masu daura muku almutaqawwalina nake kago qur'ani min tilqai nazba ni ne mutakallifina nake kago qur'ani daga kaina nake daura muku ba mhm.
إن هو إلا ذكر in huwa للعالمين shi qur'ani ba komai bane illa zikirin tunatarwa ce lil alamina ga mutum da aljan wal uqala masu hankula dun da malaikati banda malaiku ولا تعلمن نبأه بعد حين wala ta'lamun ko ana sun ya kafiran maka naba'uhu labara ay kabar wannan labara ba da hinin bayan lokacin yayi hine ranar gobe kiyama wa ilmu bi ma'ana arafa wallahu qabla lamul qasam qidara alwallahu